نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذامي درسينا أربعين دبوكيكو أتكين كراتمنا بداية المجتهد يو ashirin ga watan jumadal akhir hijira ta 1441 sha biyar go sha biyar ne ga watan biyu shekara ta 2020 za mu tashi albabu thalith fi ma'arifatil mahallin lati ya jibu izalatuha an ha bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه na'am أما بعد فيقول المصنف رحمه الله na'am yaqulu al-musannif rahimahullah الباب الثالث Babi na معرفة uku.
المحال التي يجب إزالتها عنها to fi ma'rifatil mahal a cikin sanin wato wurare al-mahal jam'u mahal Mm. a wuraren da yajibu izalatuha anha Mm, wayannan damiran wannan guda biyu izalatuha anha haɗin farko ta mecece najasa haɗi ta biyu kuma fa al-mahal ahsantum na'am
وأما المحال التي تزو- تزال عنها النجاسات amma wurare waɗanda daga gare ta ne ake gusar da najasa da- da najasa daban-daban فثلاثة to guda uku ne ولا خلاف في ذلك babu saɓani a nan أحدها na farkonsu الأبدان jikuna jiki ثم الثياب sannan tufafi ثم المساجد ومواضع الصلاة sannan masallatai da wuraren da ake sallah bigiran da ake yin sallah
وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة abin da ya sa malamai suka yi ittifaki akan waɗannan gu- wurare guda uku لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة domin su ne aka yi ma- aka yi nutuki aka yi ba'a wato aka yi furuci da su a cikin alkitabu was sunna أما الثياب kaga dai tufafi ففي قوله تعالى a cikin faɗin Allah ta'ala وثيابك فطهر وثيابك fatahhir على مذهب من حملها على الحقيقة a bisa madhabar wanda ya ɗauki wannan ayar da kan cewa alhaƙiƙa tunda kun san waɗansu sun ce a thiyab ɗin nan majaz ne ana nufin qalb an to a bisa madhabar wanda ya ce wannan alal haƙiƙa kaga kenan nassi ya zo akan a tsarkake tufafi na'am وفي الثابت من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الثوب من دم الحيض na'am da kuma abin da yake tabbatacce na umarninsa sallallahu alaihi wasallam da wankewar tufa daga jinin haila ihdana yusibu thawbaha yusibu thawbaha min damil haid fama tasna'u ya rasulullah hadisin asma ko na'am وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه da kuma zubawarsa ga ruwa a bawalin yaro jinjiri wanda ya yi bawali a kansa to kaga duk wannan a a tsarkake najasa wato ga- gusar da najasa ne daga tufa
وأما المساجد ammal masajid kuma masallatai kuwa فلأمره عليه الصلاة والسلام saboda umarninsa alaihi salatu wassalam بسبب ذنوب من ماء على بول الأعرابي da kwarara katoton guga na ruwa a bawalin a balaraban ƙauye الذي بال في المسجد wanda ya bawali a cikin masallaci to shi yasa ma an suka zo wannan hadisin na Jabir suke cewa wannan asali ne akan wato a taharatul makan akan cewa a, daga cikin sharaɗin sallah taharatul makanis sala tsarkin bigiran da ake sallah akai na'am وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام hakanan ma ya tabbata daga gare shi alaihi salatu wassalam أنه أمر بغسل المذي من البدن ya yi umarni da a wanke maziyi daga jiki وغسل النجاسات من da المخرجين kuma wankewar najaso najasa daban-daban daga almakharajain daga wurare biyu da najasa take fitowa kaga wannan taharatul badan kenan gusar da najasa daga jiki
واختلف الفقهاء na'am malamai sun yi sabani هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا ko hal yughsalu dhakaru kulluhu ko Ah, tunda fa'ilin bai gabata ba ballantana ita. shin ana wankewar ah, al'auran namiji wato a uduwin namiji ga baki ɗayansa min almadhi daga fitar mazi daga mazi amla ko kuwa ba a wanke shi gaba ɗaya لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث على المشهور saboda faɗinsa alaihi salatu wassalam fi hadithi aliyin
في حديث علي a cikin hadisin ali al-mashhur wanda yake shahararre وقد سئل عن المذي yayin da aka tambaye shi akan madhi فقال ya ce يغسل ذكره ويتوضأ yaghsil dhakar yaghsilu dhakarahu wa yatawadda ko kuma igsil dhakaraka wa tawadda ka wanke a wato a uzuwinka sannan kai alwala
وسبب الخلاف فيه to dalilin sabani akan wannan mas'ala wace mas'ala kenan shi akan fitar madhi na'am
هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو شو؟
بأواخرها wajibi shine kai riko da farkon sunaye ko ko karshen su
فمن رأى أنه أواخرها wanda yayi a annahu bi awakhir أواخرها wanda yake ganin cewar da karshen sunaye ake yin riko أعني yana ina nufin بأكثر ما ينطلق عليه الاسم daga mafi yawan abin da suna ake sakin sa gare shi قال بغسل بغسل الذكر كله sai ya ci to yughsalu dhakaru kullu gabaki ɗaya za a yi wanki بغسل الذكر eh a yughsalu dhakaru kulluhu in kuma kace qala bi ghasli dhakari kullihi shi ma zai yi na'am ومن رأى الأخذ بأقل ما بأقل ما ينطلق عليه wanda kuma yake ganin cewa ai akallan abin da ake ake ba ma abu suna shi ya waje ba a yi riko da shi sai ya ce إنما يوصل موضع الأذى فقط wurin da wannan daudar ta fita kaɗai za a wanke قياسا على البول kuma ya والمذي.
karfafa shi da kiyasi akan bawali da mani walmani da ba walmazi ba tunda ai ana maganar mazi din ne sai dai ya zama to walmani ko eh duk mu- haka din ya faɗa mazi ne amma ai a ba zai zama to ba zai zama to kuma ya su shay ala nafsihi ba يا ماشي مني.
eh shi ma ana wanke ana ana wanke gaba ɗaya ko إيه، إيه.
bada fa ghassala madhakirahu an fahimci wannan wato da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ighsil dhaka yaghsil dhakarahu wa yatawadda to wannan umarnin yana nufin dhaka- yaghsil dhakarahu yana nufin sai ya wanke shi gabaki ɗaya kenan ko ko in ya wanke fa- ba'alinsa ma kawai yayi tunda in aka ce suna sunan abu sai ka ɗauki abin da ya tattara ma'anarsa ga baki ɗaya ka yi riko da awwa- min awwalihi ila akhirihi ko ko in kai riko kawai da awwalil asma shikenan ya wadata hakan kace bi bi awwalil asma saboda haka ko da dan juz'i dan kankani ka samu shine mahallin da daudar ta fita shikenan ai Mm. amma in kace yalzam al akhdh bi jami'il wato bi awakhiril asma sai ka ce sai ya wanke abin a- a- a- sai ya wanke a- a- al'aurata su gabaki ɗaya to saboda haka wajen kenan kun ga khilaf din ya koma na matsala ta usul ta luga Mm, matsala ta luga Mm. wajen fassara faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ne za a ce ya yi intifal to wani lokaci irin wannan a jam'ur riwayat zai yi amfani sai dai shi ma za a iya ce maka a yayin da kake jam'in ruwayat watakila riwaya bil ma'ana ta shige ta to ita kuma riwaya bil ma'ana kowane a mai riwaya yana aiki da fahimtarsa ne saboda haka zai iya ɗauka a fahimtarsa a to a nan wajen za shine irin su malaman hanafiya za su zo su ce a ai rawin wannan rawin wannan faqih ne wannan kuma ba faqih bane saboda haka sai a kaddamar da qaulun faqih a qaulun wanda ba faqih ba ko kuma waɗansu su akasa kamar yadda ibnu hibban ya akasa shi kuma yace idan hadisi na hukunci ne kada ka ɗauki fa- maganar faqih saboda shi alfaqih zai ɗauke shi a fahimtarsa tafi a mazhabarsa ta fiqh amma in ka ɗauke shi a wanda ba faƙih ba shi zai ruwaito maka ne salin alin akan abin da ya haddace matsala ɗaya amma wajen fuskar tarjihin dubin da suka saba malam umar fahimta fuska ko in ji malaminka eh kuma gaskiya yake faɗa malam ibrahim gaskiya ne yanzu ka gani ga je wannan matsalar a cikin matsalar tarjih cewa qaulul arrawil faqih ana tarjihi da maganarsa ka gani su abu mazhabar hanafiya riwaya ana kaddamar da riwayar rawi alfaqih akan wanda yake ba alfaqih ba saboda alfaqih ya fahimci ma'anar hukunci to nafsul ka'ida kuma shi kuma wani wani rawin wani malamin na hadisi shi kuma ya dauki wannan ta zamanto kan cewa dalili ce akan illar hadisi ba abin ba amil tarjih bane bal amil wato da zai sanya shi zamanto marjuh ne saboda zai dauki fahimtar tasa ya zamanto akan mazhabarsa saboda haka shi kansa idan ka tashi wajen jam'in turuk shi jam'in wato a cikin al'ilal a cikin bayyana illar hadith mataki na farko dama da ake kenan jam'in turuk to bayan ka tattara turuk din yanda za ka zo ka duba su to shi din ne gwargwadon irin fatahin da Allah ya ma mutum sai ka ga a nan ne za a za ka gani kowa za a yi zuban kwarya na'am
albabun rabi'a na'am
a wannan waɗanda suka ɗauki a wa'il asma'a eh misali amma su ma ya kamata sun sun dan bambance ko dan kada tunda an ce idan tunda ba ya ce ya siru a zakara ko ya kawar ba idan an ɗauki koda wani sashi ne ba duka ba amma dole kuma su ɗauki sashen da najasar take ko dan kada mutum ya wanko far- ya wanke farko ya ci ai kawai ya ɗauki eh to ai to ai shi kaga a cikin waɗansu a turub na wannan hadisin an ce yagsil ma asabahu min badan ma asaba min badanihi An? kaga zance a- an- abinda ma asaba min badanihi to kaga ma asaba min badanihi ai kaga daban yake da yagsil zakarahu tunda abu ne wanda yake fita daga kan a, al'aurar haka kuma ba zai koma baya ba ya taba shi Mm, sai dai gefe saboda haka kaga da aka yi umarnin kan cewa yaksil zakara hudin to har yanzu dai wannan matsalar ta awailul asma din za ta zo don kuma akan wata matsala ce ba wannan eh wa'il asma'a din da sai da ke ganin kowace matsala idan ta ciwo sai ta fito da wani kasa isnata eh wato wani lokaci a a wato fuqaha kamar malaman hadith ne idan malamin hadisi ya gano a idan malamin hadisi ya fahimci cewar wannan hadisin akwai kuskure amma bai gane fuskar kuskuren ba to kowane abu ya dan samu sai ya ta'alil da shi ya ce ga dalilin kuskuren ya san kuskure ne amma ya kasa gane daga ina kuskuren ya faru so daga ya dan samu wani abu sai ya rike to kamar haka ne fuqaha sun wanda ya kirga ya karkata ga cewar ai babu ma'ana a cikin babu wato ba abu ne wanda yake maqulul ma'ana ba a ce za a wanke a gabaki daya al'aurar fal inda aka wanke wajen da najasar ta fita shikenan kamar bawali Hmm? kamar bawali saboda haka sai ya ce in aka ce masa to ya zake da wa yaksul zakarahu sai ya ce ai ana dauka bi awailul asma'ani Hmm? sai ya kama wannan sai ya kafa hujja da ita to shi kuma wanda ya saba masa wanda shi kuma zai faɗa daga baki ne sai ya ce a'a ai akwai hikima da ba a ce kawai a wanke a wajen da najasar ta fita ba saboda wanke al'aurar gabaki daya sanya ruwan yana kashe sha'awar da ta sanya shi har ya fita saboda haka umarnin kan cewa don haka idan mutum kawai ya wanke wajen najasar ba zai zamanto an samu wannan ma'anar ba wanda yake ita kuma ba ana ce take ba maqulatul wadda take ba a, ba ma'ana ce da take da alaka da izalatun najasa ba ta da wata ma'ana ce daban to in ya zai yi raddi ga waɗancan su kuma da suka sai ce a ai fil asma na akhud bi awakhiriha saboda haka wani lokaci za ga fuka haka suke yi su ma kamar yadda sai a dan samu wani abu da yake da adana munasaba sai a yi ta'alil da shi zai zama hadisin mun kan sallallahu alaihi wasallam na janaba ya zama shi ne maganin wannan matsala cewa ga shi da ya zo wanka abin da ya fara yi kenan wanki al'aurarsa gaba daya
ya dama ana magana a'a amma amma malam kabir in ka kawo wannan zaka shiga cikin rikici saboda haka zaka je kan cewar kai kana ganin najasatul mani kenan ai hikimar wanke al'aurar daga farko shine ya zamanto cewar yayi ta'mimul jasadi bil ma ko ina ya wanke dan idan sai da ya gama ne a idan sai idan bai wanke al'aurar tasa ba sai da ya gama ne ya zo ya wanke al'aurar kaga ya yi wanka kuma ya shafa al'aurarsa kamar yadda aka zo daga hadithin ibn umar a cewa wannan abin da yakan sa shi in yi wanka in ya fito ya sake alwala to amma kasancewar sa yayi daga farko kaga ya nuna kan cewar a, ta'mimul jasad gabaki ɗaya ya game jikinsa da wanka ya samu tun daga shi har al'aurarsa ma da ita ya fara yi saboda haka wannan wanke wanda yake yi ba wai wankewa bane na gusar da jana- da najasa bal wankewa ne na yana daga cikin aikin wanka na'am
الباب الرابع albabun rabi babi na hudu في الشيء الذي تزال به da ab- abin da ake gusar da najasar da shi
وأما الشيء الذي تزال به تزال ammar abin da da shi ne ake gusar da najasar da shi فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال musulmi sun yi ittifaki akan cewa ruwa mai tsarki mai tsarkakewa yana gusar da najasa daga waɗannan wurare guda uku واتفقوا أيضا kuma sun yi ittifaki har wa yau على أن الهجارة تزيلها من المخرجين kan cewar hoge yana gusar da najasa daga wurin daga mafitar najasa guda biyu Mm, shine azzakari da da kuma mahallin a a tsuguno
واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها amma sun yi saɓani a kan abin da yake koma bayan saɓanin waɗannan na daga dukkan wani abu wanda yake ruwa-ruwa da kuma abu wanda yake sandararre eh, wanda yake ake goge najasa da su فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا fi ayi mawdi'in kanat في أي موضع to كان waɗansu malamai sai suka tafi akan cewa dukkan abin da yake mai tsarki ne akan kansa to yana ah, to yana gusar da ainin najasa wannan najasar a a a wannan abin da yake gusarwar ma'i'an kana a a wannan abin da yake gusa ka- kawar da najasar mai ruwa ruwa ne au jamidan ko kuma sandararre fi ayi mawdu'in kanat a kowane bigire na jasad ta kasance ma iya an din sifar ma kana tahiran din ne ba sifa ne na ainin najasa ba Mm, domin da ainin najasa ne kaga zai mata ta'anis ko na'am وبه قال أبو حنيفة wannan وأصحابه.
shine da wannan magana da wannan kaulin ne Abu Hanifa ya tafi akai da kuma malaman mazhabarsa وقال قوم waɗansu malamai kuma suka ce لا تزال النجاسة بما سوى الماء ba a kawar da najasa da abin da ba ruwa ba إلا في الاستجمار فقط sai dai kawai a wajen tsarkin hoge kadai المتفق عليه wanda yake aka yi ittifaki a kansa وبه قال مالك والشافعي wannan shine kaulin malik da shafi'i da kuma ahmad ma
واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث hakanan ma sun yi sabani har wa yau wajen gusar da najasa yayin da ake tsarkin hoge a gusar da ita da kashi da kuma tarosan dabba ومنع ذلك قوم to waɗansu malamai suka hana shi وأجازه بغير ما بغير ذلك مما ينقي waɗansu kuma suka halatta shi da abin da yake ba wannan ba daga dukkan abin da yake kawar wato yake tsarkake wa- wato yake naƙa'i wato yake kawo gushewar najasar gabaki ɗaya واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذي حرمة ذو حرمة كالخبز Imam Malik ya togace daga cikin abin da ake gusar da najasar abin da yake abinci ne mai alfarma kamar gurasa.
وقد إلى ذلك في فيما في استعماله سرف Hakanan ma an faɗi wannan a cikin abin da yake akwai almubazzaranci a cikin amfani da shi كالذهب والياقوت kamar zinare da kuma yakut ko kuma eh ko kuma naira ba ka ce za ka amfani da shi a matsayin toilet paper eh. na'am wa qaumun qassaru al-inqa' 'ala al-ahjar faqat waɗansu malamai kuma suka taƙaita wato gusar da najasa ta gushe abinda zai gusar da ita bil kulliya suka ce akan wato ho- a- akan duwatsu ne kadai Ba- a'a wai wajen istijmar din ne ai wajen wato da me ake istijmar Eh, da me ake istijmar waɗansu suka ce dukkan abin da yake kawo na ka'i dukkan abin da zai goge Mm, matsawar dai wannan abin bai zamanto abincin da yake da alfarma ba bai kuma zamanto abin da yake akwai almubazzaranci a cikin amfani da shi ba bai kuma zamanto wanda shari'a ta hana ba shine a a kashi da taroso na'am
wa وقوم- wa huwa madhhab ahli adh-dhahir to wannan shine matabar ahlul zahir cewa sai al ahjar faqat saboda su ba sa kiyasi duk wanda yace ai wanda da wani abu wanda yake ba hoge ba kiyasi yayi wal qiyas kulluhu batil a wajen su na'am wa qaumun ajazu al-istinja'a bil 'azmi waɗansu malamai kuma suka halatta a yi istinja'i a wato a tsarkake wato a yi tsarki daga najasa bil azumi da kashi dunar rauthi ba da taroso ba wa in kana makruhan 'indahum duk da yake makruhi ne a wajensu wa shadda at-tabari al-imam ibn jarir tabari ya ratse ya saba ma sauran malamai fa ajaza al-istijmara bi kulli sai ya tahir halatta yin wa tsarkin hoge daga dukkan abin da yake mai tsarki ma da kuma mai najasa in dai zai go- in dai zai kawo- in dai zai kawar da najasar to sai sai ya halatta shi ya ce ya halatta a toilet paper dama ai wannan toilet paper ai ko mal- ko wajen malikiya ma ana nufin fa hatta najasa fa hatta abu mai najasa saboda haka shi a wajensa hatta hatta a abin nan a giya za ka iya amfani za ka iya kwararo ta kai tsarki da ita Eh? na'am sa wata najasa ne eh in ya sa wata najasa ka wanke wata najasa ka gusar da wata to ai shine ai kuma ka sa wata yi amma haka yace ai bi kulli tahirin wa najis na'am Imam Malik ya ce wa sassa malikin da zalika ma huwa maktumun zuwa kurmatin Hmm.
ma'ana akwai abincin da inda ba kurmatin a wannan ai ba kaidi ne ba kaidi ne mukhrij ba kaidi ne muwaddih dukkan wani abin da za a ci ai mai alfarma ne eh Ah. sifa ce kashifa ba muqayyida ba Mm. Eh,
وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو dalilin saɓaninsu wajen gusar da najasa da abin da yake ba ruwa ba a cikin abin da yake wato ba almakarajaini ba shine هو المقصود to ku- ku- kun fahimci kan cewa wato idan najasar ba a makarajaini take ba ba a ɗayan makarajaini take ba to me saɓanin a nan menene maganar jumhur da me ake gusar da wannan najasar na'am najasa da ta zamanto ba a ɗayan ba a makarajaini ko ɗaya daga cikinsu ba da me ake gusar da ita bilma eh, bilma shi ne ko abu hanifa ya saba ya ce bi kulli ma'in au jamid ko Mm. bi kulli ma'in tahir au jamid bi kulli ma kana tahiran ma'i an kana au jamida ko abinda in najasa ta kasance a makarajaini fa da me ake gusar da ita
الماء أو بالحجار بالماء أو أو الاستجمار بالماء أو الاستجمار wannan shi ma wan a a a shi a shi illa sabanin da aka samu na su a a illa sabanin da aka samu na ibn jarir tabari da ya taus da ya wasa'a na'am نعم a- a- a- alaji garba wannan cewa ne hatta mazidin eh istimarin kamar ah, ah, toilet mazi ba a yi masa istijmar ba a mishi kwata-kwata dole sai ma Mm. ba a yi masa istijmar istijmar ga bawali ne ko bayan gida amma mazi dole sai an wanke da ruwa Mm. na'am
hal maqsud bi to idza dalilin saɓaninsu a kan cewa ruwa aka ayyana wajen kawar da najasa da take ba a makarajai ne ba shi ne hal maqsud bi izalati an-najasati bil ma'i huwa itlafu 'ayniha faqat shin abin nufi abin da ake nufi da kawar da najasa da ruwa shi ne wato halaka ainihin najasar kadai ake so fa yastawi fi dhalika ma'a al-ma'i kullu ma yutlifu 'aynaha to kaga in wannan ne duk wani abu wanda yake zai gusar da ainihin najasar ya tafiyar da shi kaga yayi daidai da ruwa ko ba haka ba to haka ko chemical aka sa shikenan in ba toxic ba eh, dama na'am Am bil wato ma'i- kamar kamar yanda kamar irin waɗannan ah, kamar irin su ka- kamar irin su alcohol wadda take poison ce ba mai sa giyar ba haka suna cewa ai abin nan ah, disinfectant ce ko kuma irin su detol din nan Hmm? ka sa ruwan del- detol Hmm? eh ko sanitizer irin na hannu eh sanitizer din do- toilet eh a'a eh eh, ruwan lemu duk shine ai to idan makas- me- makasudin kawar da najasa shine kawar da aininta gusar da ita daga inda take ga baki ta yadda za ta za ta halaka ya zaman to kan cewa ba a ganta ba babu ita hmm? shine maksudi to kaga in shine maksudi kaga ruwa bai ayyana ba duk wani abu wanda zai gusar da aininta za a iya amfani da shi
am lil ma'i fi dhalika mazid khususin laysa bi ghayri al-ma'i ko kuwa shi ruwa yana da wani ƙarin keɓanci wanda ba a samunsa abin da yake ba ruwa ba
ومن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص wanda ya zamanto ƙarin keɓanta ga ruwa bai tabbata ba a wajensa imamu karfala a a a ba bismillah bismillah karfala bismillah dokta a a a. dokta kun gaba alaikum salam an gaba yanzu a koma mutu kuri ke eh to Allah ya tsare Allah ya tsare malam ya zo le- le- ya zo lecture ai ai, ya zo meeting doctor a Allah to Allah ya tsare to Allah ya tsare jazakumullahu khairan fi amanillah Allah ya tsare to insha Allah sauka lafiya yau bara ku je ku yi rakiya na'am ko kuwa shi ruwa yana da wani ƙarin keɓanta wanda yake babu shi a cikin abin da ba ruwa ba
فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص wanda wato ƙarin keɓanci- ƙarin wani abu mai keɓancewa ga ruwa bai bayyana a gare shi ba قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة to sai ya ce duk wa- sauran abubuwa waɗanda suke masu ruwa-ruwa ko waɗanda suke ma sandararru in dai masu tsarki ne to za su iya gusar da najasa Mm. in dai za su yi tunda maksudi shi a wajensa a babu wani hususiya ga ruwa wanda ya sa shi ƙari akan sauran masu gusar da najasa na'am tunda وأيدها ya ce tunda ya ce wannan taharatul khabath maqulatul ma'ana Mm, maqulatul ma'ana ba ba wani aiki na ibada a ciki shi yasa ba a sharɗanta adadi ba koniya eh koniya eh ko da haka yanzu idan idan da kawar da najasa sai da niyya kaga kenan idan mutum zai bayar da kayansa wanda yake ya san akwai najasa sai ya gaya ma- in zai bayar wanke ce to kai in zaka wanke kai niyya kai niyya na'am وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء kuma ya karfafa wannan fahimta da abin da aka yi ittifaki akan gusar da najasa da ta fito daga almakharajain mm, wajen bawali da wajen tsuguno da abin da yake ba ruwa ba
وبما ورد من حديث أم سلمة da kuma abin da ya zo a hadisin ummu salama cewa ita ta ce إني امرأة أطيل ذيلي ni mace ce wadda take ina tsawaita wato a a a bazar a a a rigata ko da ke ba za a ce baza ba tunda ba za a yi wato tsawon rigata ina ina barin sa ya tsawo wa amshi fil makani alqadhi zaili o a a- abin nan tsawon wato a a a ko je geza to ai geza ba ba geza ba ce jela an yi- anya ko a ce jela zani ba kamar zani ko riga ko mayafi ya zama to yayi tsawo Mm, na'am wa amshi fil makani alqadhi kuma ina wucewa da wuri wanda yake mai dauda فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata يطهره ما بعده to abin da ke bayansa zai tsarkake shi rawahu malik wa ahmad wa darimi wa abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah wa ghayruhum
وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود haka na ma da wato hadisai wanda abu waɗanda abu huraira ya fitar abu dawud ya fitar da su a cikin wannan ma'ana مثل قوله عليه الصلاة kamar faɗinsa alaihi salatu wassalam إذا وقع أحدكم الأذى بن idan عليه idan ɗayanku ya taka najasa da takalmansa faɗi فإن التراب له طهور to turbaya mai tsarkakewa ce gare shi إلى غير ذلك مما روي في هذا ya المعنى zuwa ga wani wannan wanda aka ruweto a cikin wannan ma'ana
ومن رأى أن to kun للماء gani duk suka karfafa shi da duk wa'annan a duk wa'annan hadisai duk gashi tsarki ne aka yi da abin da yake ba a almakharajain ba da abin da yake gusar da abin da yake gusar da najasan kuma ba ruwa ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsarki ne yutahhiruhu ma ba'dahu da kuma a, fa inna tu- inna tu- inna turaba lahu tahur na'am ومن رأى أن للماء في ذلك مزيد خصوص wanda kuma yake ganin cewar ruwa yana da wani ƙarin hususiya a cikin gusar da najasa منع ذلك sai ya hana yin wannan
إلا في موضع الرخصة فقط sai wajen ruksa kadai ya ce wajen ruksa shine za a iya yi da abin da ba ruwa ba وهو shine المخرجان almakharajan shine wajen bawali da wajen bayan gida saboda yawan yin su mutum zai iya yi ya zamanto kuma babu ruwan kaga inda an ce dole sai ruwa ya ayyana akwai mashakka sai aka yi ruksa to ku ita kuma ruksa ba a kiyasin abin da ya- ba a kiyasi a kanta in ka ce za ka yi kiyasi akan ruksa asalin ka'idar sai ya rushe tunda ita ruksa istisna'i ce daga ka'ida saboda in kai ta ƙara istisna'in kai ta ƙara istisna'in shine ake cewa ya'udu ala aslihi bil ibtal na'am ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء to yayin da hanafiya suka nemi shafi'iya su ce suka ce to kai ku kawo mana wannan ƙarin hususiyar da take cikin ruwa لجأوا في ذلك إلى أنها عبادة to sai suka koma suka fake da kan cewa a ai ibada ce ruwa ibada ce shi yasa aka ce sai ruwa إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك سببا معقولا domin ba su sami iko sun kasa sun ba- sun rasa samun ikon da za su bayar da wani dalili wanda yake hankali zai iya ɗaukansa حتى إنهم سلموا hamma su sun sallama أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول cewa ruwa fa ba wai yana gusar da najasa bane da wata ma'ana wanda yake maƙuli hankali yana ganewa وإنما إزالته بمعنى شرعي حكمي a'a abin da yake sanya iza a- ga- najasa take ake kawar da ita da ruwa da abu ne wanda yake hukunci na shari'a kawai ba wai gusar da ainihin ta shi din bane akwai wani abu wanda yake shari'a ita ce ta tabbatar da kawar da kawar da najasa
وقال الخلق والجدل والجدل بينهم to a tashin hankali shine masifa kenan alhamdu wal jidali yayi yawa tsakanin su tsakanin hanafiya da shafi'iyya هل إزالة النجاسة بالماء عبادة shin kawar da na- gusar da najasa da ruwa ibada ce أو معنى معقول Uh, Kaga ko fa- kuwa salam.
ma'ana ce wadda take ake fahim ake iya hankaltarta wannan kuwa halafan an salaf yan baya daga yan gaba wato ta daɗe ana yi
واضطرت الشافعية shafi'iya ya zamanto kan cewa ta tilas sun tafiya zuwa ga إلى أن تثبت أن toothbita إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية suka ya zuwa ga tabbatar da cewa akwai wani ƙarfi na shari'a da ke tare da ruwa
في رفع أحكام النجاسات a cikin ɗaukewar hukunce-hukuncen najasa laysat fi ghairihi wadda ba a samunta a cikin abin da ba ruwa ba wa in sawa ma'a sa'iril ashiya fi izalati al ko da ku ruwan ya yi daidai da sauran abubuwa wajen gusar da wato ainihin najasa wa anna maqsuda inna ma huwa izalatu zalika al hukm a cewa al- abin kuma suka ce ai abin da ake nufi wajen gusar da najasa shine gusar da wannan hukuncin alladhi taqsabi alladhi tasabihi al ma'u wanda ruwa ne yake banta da shi li idhabi 'ayn al najasa domin wato kawar da ainihin naja- gu- a, gusar da ainihin najasa bal qad yadhhabu al 'aynu bar sai suka ce ma ai sai yiwu ma ya zamanto ainihin najasar ya tafi wa yabqa al hukm amma hukuncin najasar yana nan
fa ba'adul maqsida saboda haka sai suka nisantar da manufa
wa qad kanu ittafaqu ab ma al hanafiyyin gashi kuma da fa sun yi ittifaki tare da malaman hanafiya anna taharata an najasati cewa ita taharatun najasa taharatul khabath kenan laysat tsarkin da ake gusar da najasa da shi laysat taharatan hukumiyya ba tahara ce ta hukunci ba ani shar'iyya wato wadda take shari'a ce take hukunta cewa shi taharar ta kau ولذلك لم تحتاج إلى نية don haka ne ma bata bata bukatar niyya
ولو راموا الانفصال عنهم da ma a ce sun yi wato kokarin sun yi niyyar wato samun kwabe kansu daga su malaman hanafiya بأننا نرى أن للماء قوة قوة, قوة إهالة إهالة.
للأنجاس والأناس a da cewa mu muna ganin cewa ruwa yana da wani ƙarfi na wato canjawar najasa da kuma dauɗa وقلعها من الثياب da, ku- والأبدان da kuma wato a, a kawar da su wato ɗauke ta ɗauke wannan najasar da dauɗa daga tufafi da kuma jukkuna ليست لغيره wanda wani ruwa ba shi da wannan ولذلك اعتمده الناس في Dan haka تطهير nema- الأبدان والثياب don haka ne ma mutane suka, do- suka dogara da shi wajen tsabtace jukkunansu da kuma tufafinsu لكان قولا جيدا da sai- wannan sai ya zamanto magana ce kyakkyawa وغيره بعيد waninsa kuma ya zamanto abu ne manisanci بل لعله واجب أن bal kai يعتقد la'alla ma za mu iya cewa wajibi ne a yadda أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء cewa shari'a ta dogara a kowane wuri da aka ce a go- a wanke najasa da ruwa da wannan abin da ruwa yake banta da shi wanda take cikin ruwa din ولو كانوا قالوا to da هذا ma a ce shafi'iya wannan suka faɗa لكانوا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا to da sai ya zamanto sun faɗi wata magana akan wannan hukuncin هو أدخل في مذهب الفقه ya fi shiga cikin mazhaba ta fiƙihu الجاري على المعاني wadda take tafiya akan nu akan a wato yin izina da wato manufa وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول ibada abinda kadai yake sa malamin fiqhu wato ya je ya- ya laru ya fake da إذا cewa abu ibada ne إذا باق عليه المسلك مع الخصم idan ya zamanto wato matafiya tare da abokin fada tare da abokin jayayya ya zamanto ya takura gare shi ya rasa yadda zai sai ce to ai wannan ibada ce فتأمل ذلك to kai tunani a wan- kan wannan فإنه بين domin من wannan- أم- من أمرهم في أكثر wannan abu المواقف ne wanda yake a bayyana a cikin al'amarinsu a wurare masu yawa fuka usna haka in suka rasa yadda za su fita sai su ce a wannan wannan ba maqulul ma'ana bane ibada ne kawai kayi wato ka daina musu saboda haka kun ji abin nan ya rusa hanyar shafi'iya wajen wannan matsalar shi yasa ai ibn taymiya ma yake tare da al-ahnaf cewa dukkan wani abu mai tsarki kawai zai gusar da najasa ba sai ruwa ba na'am Na'am? Eh?
wanzu ne ya ce don an zo in an yi istijimarin in an zo kuma za a yi alwala an samu ruwa sai a sake yin na A shi kenan ya- wannan ya- ya riga ya- ya- ya wuce. Ya wuce ai. An riga- An an samu tsarki. Ai ba kam- a- ba kamar taimama a- ko ko taimama ce ma in aka yi in aka yi sallah ai shi kenan. Ba sai an sake in aka samu ruwa ba sai an sake ba. Idan aka a- idan aka duba a mazhaban hanafiya eh, in aka duba cewar a Allah maɗaukakin sarki ya ce wa an zala minas sama'i ma'an tahura ya sifanta shi da wannan sifar ba a sifanta wani abu ba kuma a annab sallallahu alaihi wasallam wajen a, kawar da najasar ruwa ya ce a kawo sannan kuma a cikin addu'arsa na tsabtace jiki yana cewa Allahumma sil khataya bil ma'i wal thalji wal barad Mm. wa naqi min al khataya kama yunqa al thawb al abyad min ad danas Ah, to kuma ya faɗi kan cewa bil ma'i wal thalji wal barad dukkanin su daga ruwa din ba a faɗi sauran abubuwa ba ba a ce bit turabi ba bayan kuma turab tana iya kawar da najasa amma ba a faɗa ba ko da yake gaskiya turab ai ba ta kawar da ainihin najasa illa inda aka yi ruksa domin mutum da ya duba wannan sai ya ga kan cewa ayyana ruwa yana da ma'ana ko musamman sauran atharin da suka kawo kamar na hadisin ummu salama na utilu zaili din wannan a yu- da ya ce yutahiruhu ma ba'dahu wannan kaga wadhih ruksa ne saboda idan mace za a ce tana buƙatar ta saki tufarta don sutura kuma a ce kullum in za ta yi sallah sai ta zo ta wanki to haga akwai mashakka haka zalika mai sa takalmi takalmin nan na fata ne fata nan in ta sha ruwa lalacewa take a ce idan mutum zai idan mutum zai yi sallah da takalminsa sai ya wanke najasar kalkalkal to kaga wannan zai bata dukiyarsa kuma aka ce dole sai ya cire ya bar takalmin a waje ya shiga masallaci ya yi sallah haka babu takalmi zai zama to dalilin salwantar dukiya ne wa yake da takalmi a wancan lokaci ba kowa ne yake da takalmi ba Mm. Mm. yawanci suna tafiya ba takalmi ne ko su ɗaure kafar da tsumma saboda haka a ce shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ce idan mutum din ya zo masallaci a in ya ga akwai najasa a takalminsa ya goge sannan ya shiga ya sallah da su a wani hadisin kuma kan cewa in ya so ya sallah da su in kuma ya so ya rike su ya sa su tsakanin kafafunsa duk kaga duk dan tsara dukiya to saboda haka in ka tsaya ka duba wannan sai ka kan cewa wannan duk ya zo ne a babin ruhas a babin ruhas ne eh a mazhaban malik ya yiwu Mm, mm, ya yiwu sai dai a hada da ruwan shi ne yafi Mm, a hada dubin eh a hada dubin in ba ruwan a kusa yayi in ba ruwan a kusa yayi ba wai dan sun yi dan sun yi kama da turawa sun yi ba daidai bane ga san waɗansu aka suke gani cewa abinda abinda turawa suke shi ne zaka ce za a yi tsarki da shi kuma a ce addini ne to amma kas- kasancewar taharatul khabath din nan ba a ce mata ibada ba ba ta bukatar niyya ya daga cikin abin da zai karfafa mazhabar hanafiya illa idan muka ce cewar ruwa a- a- a- a- ruwa yana da abin da yake da a, ya- gusa- gusar da najasa ta ruwa saboda Allah ya ce masa tahura ma'an a- a- a- wa anzalna minas sama'i ma'an tahura kuma ya bayyana cewa ma'anar ma'an tahura dinnan li yutahhirakum bihi wa yuthiba a- a- a- a- idhi rabbuka ila al-mala'a menene farko wa yunazzilu minas sama'i ma'an li yutahhirakum bihi wa yuthiba ankum rijza ash-shaytan Mm, kaga ya faɗi kan cewar ruwan da yake saukowa daga sama li yutahhirakum bihi saboda haka shine ma an tahura din saboda haka ruwa shine mai tsarkakewa ruwa shine mai tsarkakewa to gaskiya duk wannan zai karfafa abin nan din malikiya to amma dai wanda da yake son bahar ya je wannan rigima ce kamar yadda aka ce halafan an salaf na'am وأما اختلافهم في الروث amma sabanin su a cikin wato taroso فسببه اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام to dalilin su shine wato sabanin su wato da a sabanin su a a cikin sa sababin sa shine sabanin su a cikin abin da ake fahimta daga hannun da ya zo akan wa- akan amfani da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أعني ina nufi أمره عليه الصلاة والسلام ألا يستنجى بعظم ولا روث umarninsa alaihi salatu wassalam cewa kada a yi tsarki da kashi ko da taroso na dabba فمن دل عنده النهي على على الفساد lam yujiz dalika لم يجز ذلك wanda ya ce hani a wajensa yana nufi akan bacin abin da aka yi hani da shi to lam yujzi dalika sai ya zamanto kan cewar taroso ba zai wada- ba zai isar ba wajen kawar da najasa ومن لم ير ذلك a wanda kuwa bai ga haka ba إذ كانت النجاسة معنى معقولا yayin da ya zamanto ita najasa wato kawar da ita ma'ana ce wadda take ana iya fahimtar ta a hankalce حمل ذلك على الكراهية to sai ya ɗauki wannan akan cewa a'a makruhi ne ولم يعده a إلى إبطال walam ya'duhu ولم يعده bai ketare shi ba إلى إبطال الاستنجاء بذلك ya zuwa ga ɓata wato al'istinja'i a yin tsarkin da wannan ومن فرق بين العظام والروث wanda kuma ya kawo bambanci tsakanin kashi da taroso فلأن الروث نجس عنده saboda taroso a wajensa najasa ne bayan kuma a wajen sauran malamai da su ba su faɗa haka ba ba su ga bambancin haka ɗin ba su taroso a wajensu mai tsarki ne Eh, tunda duk- tunda na ma'ku- eh, ta- na ma'ku- ma'kulul laham ne illa idan ya kasance kamar yadda ya zo a wata riwayar kan cewa tarosan jaki ne to kaga shi ma duk wani ya daga cikin abin da zai nuna akwai janibi wanda yake na wato ta'abbud a ciki na kan cewa taharar da ake nufi in za a ce wata tahara ce wadda yake ba kawai gusar da ainihin yanzu yanzu kashi ba zai iya gusar da ainihin najasa ba sai dai ko da yake hana amfani da shi wajen istinja ne Mm. duk da yake an bayyana ma'anar cewa fa innahu ta'amu ikhwanikum min aljin abincin yan uwanku ne na aljanu kaga shi ma dan a kare mutum ne saboda haka ba dan a a a a cewa baya tsarkakewa ba saboda kaga nan wajen sai ya zama to kan cewar ta'abbud ya shiga ciki ta'abbud ya shiga ciki na'am shikenan ma ko alaikum salam na'am arama wani hadisan dantakar tana na'am shin yana tsari ne akan
eh ai yawanci malamai da suke batun kaciyar mata ai da shi suke kafa hujja shine akwa hujja na kan cewa mata suna kaciya amma kuma wannan babu dalili akan istihbabi dinsa illa tabbatar da abin da yake akwai a lokacin ana yi saboda haka yace idan yayi ishara ga abin da yake dama ana yin sa kamar ka ce ne idan mace ta rataya a gwal a kunnanta so dama suna hu- kaga wannan ya nuna kan cewa ana hudan kunne saboda haka yanzu a ce hudan kunne mustahabbi ne haka sai dai a ce abu ne wanda yake ja'iz Mm. amma hatta hadisin ummu atiya na ashi wala tanhaki Mm. shi ma kansa hadisi ne mutakallam fi asahu shi shine wannan hadisin idan taqal khitana cewa mata ane musu kaciya saboda haka abu ne wanda yake a- an yi ikirarinsa an gani ba a hana ba amma wannan kuma bai nuna kan cewar mustahabbi ba ne tunda a a a a a abin nan a- a kaciyar kaciyar maza Uh, waɗansu suna kafa hujja da itlaƙin da ya zo na kan cewa hamsin min alfitra abu guda biyar sa daga cikin fitra kuma aka faɗa alkhitan a ciki so da haka wannan mutlak ne ba a keɓance maza ba daga mata illa idan uh, aka ɗauki hadisin uh, cewa uh, ko da yake shi ai ina jin lafazin ma'al gulami aqiqatuhu tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa tu- wa yumatu an wa yusamma eh eh, wa yusamma ne mm, wa yumatu an eh amitu anhu al'adha eh eh, ba wa yuhtatan bane Mm, babu wa yuhtatan eh duk abin da yake halal idan aka idan ya zamanto cewar akwai cuta za a iya hana shi da umarnin waliyul amr malama wajen cewa a hana Mm.
wasu suna fahimtar cewa kamar ana kokarin a hana wani abu da ya tabbata a musulunci
amma abin da ya tabbata abu ne wanda idan that is idan ka tabbatar da kan cewar eh, mustahabbi ne to yana daga cikin khisalul fitra ga mata ata ga mata ba mubahi ba in ka mubahi ne abu ne wanda yake shari'a ta zo ta samu ana yi kuma ba a yi inkari ba Mhm. to saboda haka kaga wannan idan ya zamanto kan cewa akwai darar to sai a bi ka'ida a darar yuzal sai a kawar da shi ko musamman din yanzu din ka in aka in aka je inda ake ma inda ake yanzu kamar irin kes din wannan wata yarinya nan a doguwa wadda aka yi kes dinta da aka je aka aurar da ita mijin wai yake cewa wai a ta- a- tana gudun mijin nata sai aka ce wai kari gare ta Mm. aka je aka ɗauko wani wanzami ya je share gaban nata gaba ki ɗaya ba inda take fitsari so da sai aka je aka yi mata huda a ƙasan mararta ta nan take fitsari kuma duk wata sai ta taho daga dogo ta zo aminu kano Mm, an canza mata har ya kai kan cewar ba su da kuɗin da za su rinka wannan kai komo din saboda haka wajen ya soma rubewa yarinya ya shekara goma sha shida sha shida ne ko sha bakwai to shine aka kawo ta gaban sarkin kano shine aka yi a, aka je aka kirawo wanzam ya zo ya ce wai ai a menene ko abin nan shi ma ga daye wajen babansa Am- a, to almuhim dai daga baya dai a, a, dangote shine ya bada kudi aka kai ta india aka je aka yi mata da shi aka yi mata da shan wani farjin shine har take samu take iya bawali aka dawo da ita amma an kunta shi wannan wallahi ban san abin da aka yi masa ba Ni na manta ba abin da dai aka yi masa amma ita yarinyar har na ganta ta zo gidanmu an kawo ta do- dan lokacin a lokacin baffan mu shine hakimin doguwa an kai su kotu ko Mhm. Aha. har da wanzamu Ah. to ka gani to sannan kuma wannan abin abin nan abin da ake da'awar kan cewa wai yana yana rage sha'awar ba haka bane yawancin matan da aka yi musu wannan saboda ba abin da yake sanya su su samu sha'awar sun rasa shi waɗansu abin da yake sa su suke lalacewa kenan sai su ki zama tare da mijinsu saboda suna ganin kan cewa watakila ko ba za su samu samun biyan bukata bane ta wajen mijinsu sai ga su gwada nan su gwada nan su gwada nan sai zama to lalatattu bayan kuma canza musu halitta akai سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك